الصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قطب الأقرابي فريد دهري على الإطلاق هاتم الأحتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستور والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المعذر والتأدف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم الذي أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان قوم الشاهد daga cikin rimahu ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض wato wannan shine muhaladatul umumi tazhabu bi nuril qalbi muhaladatul umumi tazhabu bi nuril qalbi wa haibatul wajhi muhalada mutane kaman shiga kasuwa haka saboda shiga kasuwa ba taɓa samun mutumin da ya shiga kasuwa ya fito lafiya ba ba taɓa samu ba saboda zunubin da kasuwa take da shi ba taɓa samun mutum sai dai mutum ya yi la'ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayy la yamutu bi yadi khairan wa huwa ala kulli shay'in qadir sai in sai in mutun ya karanta wannan sirrin ya shiga kasuwa shine zai iya shiga kasuwa ya fito ba zunubi a cikin shi wannan haka manzo Allah ya ce to kaga in mutum aka ce maza ba ta ba shiga kasuwa mutu ba zunubi ba sai ce a to bai san mafi sharrin a makinu shine kasuwa ba. Eh, to, muhalada na shiga kasuwa, to yanzu kuwa mutane ma sanin ma yadda ma ake su kudin kawai suke bi. Ya ma su fahimci ma menene dokan Allah ba wannan ba mu tsari a cike ko miskala zarafi. da shiga kasuwa tashin hankali ne ma dama ba ilimi amma kana shiga da ilimi da saura waman mata alamu haladatul umumi wanda ya shiga yake yi muhalada da ammawa kawai ja yau mulki mace kalkamari al-maksufi zai zo ranar tashin kiyama ko da yana da haske amma zai zamo kaman wata wanda aka mata kisfu eh ka san wata mai kisfu shine za ka gefenta ya duhu gefenta fari to haka mutum zai kasance tsayayyen fa namiji kenan a cikin mutane waliza ashe mutum zai zamo illantuwa ta same shi kenan la nura lahu babu haske falijtahidul aqil mai hankali yayi hankali yayi ijtihadi ala muhaladatul hususi ka zamo mutanen kirki sune abokanan muhaladanka saboda halid ma haladal juzma yajzimi wanda ya muhalada da kutare to zai zamo irinsu wanda ya muhalada da mutanen kirki kamar yadda mazala ce shi kuma zai zamo kamar muhalada da mutumin da yake sai da turare ne ko ba a sayar maka ba ko ba a baka ba ka tashi da ƙanshi to haka nan kuma ya ziga-zigi ko ba komai jikinka zai fatsama mawuta musamman mawutan kirya zai huhu da mariga wafi muhaladatul hususi yin muhalada da mutane kirki salasu hisalin akwai ɗabi'u uku da ake samu a ciki iktisabul ilimi mutum yana samun ilimi na rayuwa da ilimi zahiri da baɗi ne ana samu wasa fa'il ƙalibi ana samun warakan zuciya saboda za a cire maka abubuwan da in a wani guri ne ba za a iya cire ma ba wasalamatu sadari ana samun kubutan zuciya zuciyar ba za ta dinga hangin ba kullum kana cikin magmumin hammun gammun kullum mutum ya tsaya haka kamar irin yan izala yawanci da aka same su zuciyarsu ba su da kyau yawanci saboda hikidu ya musu yawa Allah ya kiyaye mu to sufanci ne yake gyara irin wannan وقال بعضهم بعضي sun ce innal waswasi shi waswasi na shedan ya ti shahs min julasa isuyi to yana zuwa wa mutum ne ta ɓangaren abokanan zaman banza waswasi sai ka shiga tarnaki wannan waswasin kuwa aiki biyu ne na shaidan babu aikin da ya kashi da wasuwasi da hasada babu babu babu mafi bala'i kaga qul a'udhu sai Allah ce birabbin nasi birabbi sai kira rabbu maliki sai kira maliku ilahi sai kira ilahu kaga sunaye nawa ya hada duk suna ne masu aiki martabobi daban-daban. Rabbu, Maliku, Ilahu, sai da Allah ya haɗa, sai ce, Kul a rabbil farki, Kul a rabbin nasi, Malikin nasi, Ilahin nasi, sai ce, Min sharril wasu wasi, kaga an haɗa Rabbu, Maliku, Ilahu, kafin a tunkare yakin. saboda haka a nan ne wasuwasi ya fi komi bala'i a ɓangaren ɗan adam ya fi komi saryani a ɓangaren ɗan adam ya fi komi duk duniya ba inda wasuwasi ba yana kuma aikin mutum ɗaya ne shine shaɗan kaga to wannan hadarin da yake ciki kenan shine dalilin da Shehu Tijani yake fada an tambaye shi dole ne sai mutum ya zamo yana da shehi tukuna sai shehi ce sai Shehu Tijani ce a ba dole mana in ya san zai iya warware wasuwasin shedan in ya san ya fi karfin wasuwasin shedan to ba dole bane sai ya shehi amma in ba haka ba to shehin shine shehinsa shaidanin shine shehinsa kuma man laysa lahu shehun fa shaidana fa shaidanu shehahu wannan shine dalilin maganar waƙala ma aflaha man aflaha wanda ya tsira bai tsira ba illa bi mujalasati man aflaha sai ka zauna da wanda ya tsira ka tsira safinatu nuhin Allah mu jana minha wala halaka ma halaka illa bi mujalasati man halaka ba wanda ya halaka sai wanda ya zauna da halakakke to shi ya halaka waja'a fil habari ya zo cikin labari inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi man nazaru ilaihi duk wanda suka kalli bayin nazaratan kallo sai da sa'adatan ya azirta arzikin duniya da lahira lashka bada abadan lashka bada abadan to kaga anan wannan shine abin da ake nufi a gane inna lillahi ibadan akwai bayi man nazaru ilaihi nazaratan sai da sa'adatan lashka bada abadan to can shine hadisin ɗabarani wanda inna lirabbikum fi ayyami daharikum nafahatun ala fata'aradu laha la'alla an tusibukum nafa minha fala tashqawna ba'daha abadan ɗabarani ne rauto shine nace a ce minista mai ya kalle ka kallon yadda yana shan ka sai kira ka dan in cika maka aikin kwana daya ka zamo miloniya ko biloniya ma gwargwadon abin da ya ga dama ya maka kyauta kuma a bangaren gwamnatance ba komai a kansa bai laifi ba alheri ne irin na daidai level ɗinsa. ya yi kama da abin da aka yi wa imamu shafi imamu shafi lokacin da ya shiga misira da imamu shafi ya shiga misira sai mutanen misira suka mara gangan ko aka haɗa masa hadiya zinari da sauransu da komai da komai yana gaban dokinsa yana fita yana tafiya sai bulaliyan da yake dukan dokinsa sai bulaliyan ta faɗi sai wani ya zo a guje sai ya ɗauka sai ya miƙa masa yana ɗaukawa yana miƙa masa shi kuma sai ya ɗauki duk dukiyan sai azarta shi da shi gani ne na yadda aka ce me yasa ka yi masa haka ya ce ya yi mana daidai ikonsa ne mu ma muka masa daidai ikon shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya tafi misra wanda wannan buɗin na misra wanda aka wanda aka gigita mutanen misra wanda har aka sa zama tsakanin malaman misra da shi ibrahim akan usulu da jamal dini abdul nasir ya bashi kyautar littafi dubu goma sha biyu mujalladai sannan ya yi masa kyauta irin na girmamawa yana zuwa filin saukan jirgin dakar ga baki ya ba wa sharifai jikokin annabi muhammadu ko kobo bai shiga da shi gidansa ba ina ganin minista ya isa yi wannan ko zai yi a kujerarsa ministocin Allah fa sun yi a kujerunsu ministan kuɗi yana da dama a yanzu ba bashi ba komai ba cuta ba ya yaga maka dala biliyan ɗaya ya ce gashi nan ka je ka yi canji ka dawo da kudin biliyan ɗaya biliyan nawa za a samu in dai mutum ba matsiyaci ba ne ai ya kafu to wayannan ministoci ne na gwamnatin duniya ya ministoci na gwamnatin Allah saboda haka duk mutumin da yake musu bai fahimci abin zahiri da baɗini ba ne kulli shay'in halakna zaujaini ne kowane abu biyu ne akwai mutum mutum akwai mutum mutumi haka kowane mutum kashi biyu ne Allah yake yinsa akwai na zahiri akwai na baɗini duk wanda kaga yana da irin wani hali a bayyane to akwai mai irin halinsa a ɓoye kowane irin mutum ne a duniya ai kaga wayin daga fir'auna wali musa asa duk lokacin da fir'auna ya zama ɗan iska to sai an turo masa annabi musa ya zama masa salihu haka abubuwan suke ba taɓa yin wani abu a duniya in ka ga wannan mutumin banza ne to za a samu wannan kuma mutumin kirki haka Allah yake kenan watakila wanda yake da musu ya kamata ya yadda in kuma ya kasa yadda shi kenan an tafi an bashi ba dole ba ne kowa sai ya gane amma wanda suke masu hankali za su gane me ake nufi Allah ya taimake mu Ultu sai malamin ya ce, shi shawar futi, wa kai fala ya tsado shi Hassan, ta yaya mutum ba zai zamo mai arziki ba, ta'allaka bi ƙaumin, bayan yara ta da mutanen da jalahumullahu nuwabu an biya iya wa rasuli. Allah ya sanya su wa'innan mutanen su ne nuwabu an biya su ne na'iban annabawansa wa rasulihi da annabawansa da manzansa wabihim aqama amrul ibadi da wa'innan mutanen ai ba duk wani annabi ba ya zo ni har a annabin da ya zo bayansa wanda suka ɗauki take over nashi al'ulama warasatal anbiya to su ne kuma kamar yadda abu jihar yake da magada su ma su ne dai akan kujeran haka bangaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke kan kujera su ma haka suke tafiya su aka sa musu al'amarin bayin a kansu wabin rizika kullum marzukin da su ne Allah ya azarta duk wani mai arziki in ka ce ƙarya ne sai a duba mutane ne arzikin da duk yake fitowa a hannun mutane ne a hannun mutane ne arziki yana fitowa ne a hannun mutane ne bihim ruzika kullu marzuqin da su ne ake azurta kowane mai arziki eh ajo ake kamar mutanen kanawa in suna son su kan ba maka ko ka faɗi da su da kai za su haɗu ne a haɗa ma jari ka miƙe a lura da kai ka miƙe kuma Allah ne yake amma ta ƙarƙashin bayi kaga ashe da su Allah yake ko a ina ma ana yin haka ko a ina zai ce kai ka daina wahalar da kake dawo nan bari mu yi ma kaza kuma Allah ne yake sa a yi hakan kuma ayin kuma ya yi ka na ga aikin abubuwan ka yi wahala da yawa sun da ka yi biyayya kana da gaskiya kana da amana zo bar wancan aikin dawo nan bari mu buɗa maka sai a buɗa maka wata duniyar da baka taɓa saninta ba kuma kana cikin duniya ana cikin duniya amma baka taɓa sani sai a buɗa maka kaga ashe rizikan nasu bin nasi ne Allah yana azarta mutane da mutane ne wabin yusraful bala'u wal azabu da su ne wayannan bayin Allah yusraful bala'u ake sarrafa ake juye da bala'i wal azab ake juye da azaba ko a kabari wajen kwanciyar kabari in mutum ya fahimci abin da ake nufi ana sa kabari kusa kusa kusa kusa ne don wani ya sauka yana zuwa kabarin an ɗauke wa mutane azaban da ake musu kenan saboda shi shi ne hikimar sa kabari kusa da kusa to ashe عن الهلق قال في شر المنير إن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعدن wasu mutane suna tunkuɗe bala'i bi ba'din da da shashin su da shashin su suna daukewa mutane bala'i ba lafasadatul ardu da kasan gaba ki da ta lalace ashe wakilan Allah ba annabawan suna sakar mabayinsu ne suna sakar da almajiransu ne jilin an jilin haka abin yake tafiya ai walawala difa'ullahi bil mu'minina ba dan abinda al ba dan bala'in da yake faruwa mu'minai suke tunkudewa ba wal abrari da mutanen kirki annan kuffari wal fujari abin da kafirai suke da fajirai suke lahalakatul ardu biman fiha da ƙasa ta lalace biman fiha da abin da ke cikinta walakin Allah sai da Allah yarfa'u bil mu'mini anil kafiri mu'mini shine shine photostat din kafiri aikinka a dalilin sa shi kuma yake shan ruwa saboda aikinka shi ya sha ruwa kuma gashi an gani a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanen kirkin da annabi Musa kasancewa yana cikin su ake saukar masa da ƴaƴan shila ko annabi amma rike shi ana saukar masa ƴaƴan shila ƴaƴan shila a saukar masa zuma a basu komai da komai amma shi annabi musa shi kuma an takura shi a takure yake a cikinsu saboda ɓangaren zunubi ne amma dukkansu ga baki ɗaya wanda ba mutanen kirkin ba ba wanda yake da datti a jikinsa ko da na kwana ɗaya ya tihu na filardi arba'i na sana shekara arba'in ba wanda yake wanki saboda albarkacin annabi Musa ya shafe su amma su kuma sun cutar da annabi Musa saboda ba inda za shi to wannan ana ganin shi ma ai za a gane inda mutum mai kokolon fahimta ne in bai da fahimta shi kenan sai a kyale mutum sai abin da Allah ya yi wa salihi anil fajiri shi kuma salihi fajiri mai fajirci shi kuma salihin bawa ne ke gyara shi wa karrawa ibn umara rafa'ahu an yi riwaya daga abdullahi dan umara ya mai da shi marfu'i inna allah azza wa jalla ubangiji ya buwaya ya ɗaukaka layudafi bil mu'mini salihi Allah yana tunkuɗe akan mumini salihi guda ɗaya an mi ata ahla baiti mutane gidansa ɗari zai ɗauke masu bala'i shi kaɗai. Min jiranihi daga maƙwabtansa zai ɗauke musu bala'i na gida ɗari saboda salihin mutum guda ɗaya. Allahumma ja'alna minhum. Suma qara ibn Umar sai Abdullahi dan Umar ya fassaranta wala wala dafa'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadat al-ard. Warwiya an ibn Abbas annahu qala Abdullahi dan Abbas ya rawato yace yudafi wallahu bi man yusalli amma la yusalli mutumin da yake sallah Allah ya tunkuɗe bala'i ga wanda baya sallah yana ɗaukewa wanda baya sallah shi sallansa ga shi shi yayi sallan amma zai saboda alheri zai zama rahama ga wanda baya sallan wa bi man yahujju amma la yahujju ga wanda yake hajji Allah ya ɗauke masa bala'i ga wanda baya hajjin ma wa biman zakki amma la zakki ga wanda yake azmi zakka da wanda baya zakka ka ɗauke masa wan jabir bin abdullah daga jabiru dan abdullah inna Allah la yusliha bi salih rajulil muslim Allah yana, yana sa mutum salihi wato inna Allah laisliha Allah yana gyara mutum bi salihi rajul muslimi da ya gyara mutum da aikin mutum yana gyara waladuhu ɗansa wa waladu waladuhu da ɗan ɗansa wa halu duwairiyatihi da iyalan gidansa ta haulahu da mutanen da suke gefen gidan salihin mutum shi kadai dan shi Allah ya yin haka wala ya zalo na fihim zilahi ma dama fihim duk Allah yana ɗauke bala'insu saboda mutum da ko ji wani abu in mutum ya gane in bai gane ba akwai wani wannan wannan kwalta da aka yi wannan a zamanin tabgun ne don muji abdurrahman aka yi don muji abdurrahman aka yi mutane nawa suka amfana wancan kwalta ɗin da aka yi don wannan aka yi fama fama mota don shi aka yi na farko don shi aka yi saboda abokantakansa da gwamnati sannan an yi wasa ne haya shi ma kaga ashe kowa akwai irin aikin da zai yi Allah ya nuna an yi amma ya sani ko bai sani ba wanda zai bata ko wanda zai gyara kowa akwai irin nasa kowa akwai irin nasa to wannan in izala sun san wannan ya kamata su yi musu in sun yi musu ma akwai wanda abin da yana gudana a gaban kowa a duniya wannan ba wai abu ne wanda za a yi musu a ce an ƙyada an kauda kai an rufe do saboda haka ko an sani ba a sani ba a wannan rashin adalci kuma mutum baka da abin da za ka yi cikin abin da Allah ya yi in an riga an zartar kawai haka abubuwan suke saboda haka su koyi karatu wani yin mas'udin a riwayan abdullahi dan mas'udin ina lillahi azza wa jalla fi khaliqin Allah yana da halitta salasinatin ɗari uku ne ƙulubun alaƙalbi adamin ɗabi'a su irin ta annabi adamu ne zuciyar annabi adamu aka zuba musu wale lafi halƙin allah yana da waɗansu halitta arba'ina ƙulubun alaƙalbin musa zuciyarsu akan zucin annabi Musa ne walillahi fi khalqin Allah yana da wadansu halitta sabatun guda bakwai qulubuhum ala qalbi Ibrahim zuciyarsa zuciyar annabi Ibrahim aka yi su walillahi fi khalqin Allah yana da wasu halitta hamsatun su biyar qulubuhum ala qalbi Jibril zuciyarsu irin zuciyar mala'ika Jibrilu ne wani lafiya halgin Allah yana da wata halitta salasatun su uku ulubuwan alaƙalibin mikaili zuciyarsu irin ta mikailu ne walillahi wahidan akwai mutum ɗaya ƙalibuhu alaƙalibin israfil zuciyarsa zuciyar halittar kamar israfilu ne iza mata wahidun idan ɗaya ya mutu abdala makanuhu min salasin sai a ɗauko daga cikin mutane uku sai a zaɓo ɗaya duk aikinsu ya zamo ɗaya sai a jefe su da rashin lafiya in wanda ya ci jarabawa shi kenan sai a jawo shi sai a dawo shi kan wannan haka Allah yake yin kayansa a cikin mutane ukun wanda za a ɗauko a cikin mutane biyar shi kuma sai a sa misali a yi wani tsere na tsoron Allah misali ne kawai sai a ce to shi kenan wanda ya ci sai ya dawo nan a cikin mutane bakwai sai ya dawo kan na mutane biyar a cikin mutane arba'in sai ya dawo kan mutane na Musa sai ya dawo kan ya matsa ya zama na annabi Ibrahim kenan a cikin mutane arba'in sai ya koma annabi Adam sai ya ɗauko ɗaya a cikin nan ammawa sai a duba duniya a watsa musu jarabawa wanda suka isa suka matso wajen Allah sai a watsa musu jarabawa wanda ya ci sai a dawo da shi nan haka abubuwan suke gudana wajen Allah in mutum bai san tsarin Allah ba to da haka yake wannan shine riwayan ibn Abbas shine ake kiran su budala'u to da su wayannan bayan Allah wa idza mata wahidun min arba'ina ka gani abdallahu makana min salasmiyatin haka yadda na faɗa wai za ma ta wahida min salas miyatin abdullahi makano min al'ammati daga ɗari kun sai kuma kan mutanen duniya gaba ɗaya a duba a gawaye zai dawo amma wannan wayannan su ne wayanda Allah yake mitin da su da kan ɗari uku arba'in arba'in bakwai biyar uku ɗaya wannan duk duniya da su ne Allah yake mitin su ne ake taron ahalar da'ira su ne iya majalisan Allah in mutum ya ce a ƙarya yake bai daba a ba baka yi daba baka sani ba rashin saninka kuma baya cire ƙa'idan Allah wannan abun haka yake tuntuni tun kafin zuwan manzala haka duniya take tafiya ba ta taɓa wofanta ba wannan zubin na Allah ba in annabin zamani ya zo an haife shi a lokacin ya zamo shi ne shugaba yanzu da ba annabawan wanda suke zama ƙudubai su suke zama a kun kujerar annabtan shine yaren da muke yi wanda ba kwaji saboda ba ku san shi ba ba hanyar kuma da za ku san shi ba ne tun da ba ku shigo ba in mutum bai shiga bangaren injiniyarin ba ai bai san komi aka yi yawa to haka abubuwan suke to mu bangaren mu bangare ne na doktocin zuciya mu malamanmu kenan ittaqullaha wa yu'allimukumullah doktotin zuciya ittaqullah wa yu'allimukumullah man amila bima alima wa rasahu Allah ilman min ghayri la yadlib man zahada fillahi man zahada fillahi duk mutumin da ya kauce wa duniya don Allah to za a sanar da shi ilimin min gari layi dalif duk wayannan su ne mizanin makarantar kenan in ka sai fom ka shiga in baka sai fom ka shiga ba to wanda ya shiga yana ciki wanda yake ciki kuma yana kokarin sani in ya kai ya zamo malami bayan an karantar da shi shi ma ya zamo malami na'am wai za mata wahidan min salas abdullahi makanawi na fabihim dawai nan ne ya haya wai metu da su ne Allah yake rayawa yake kashewa. La'annahum domin su ya tsaro na la'ikisar al'umma su suke neman Allah ya yawaita al'umma, bai kasiruna kuma su yawaitan, waye da'una ala jababirati su suke yin addu'a wa jababirawa bai kasimuna kuma a kakkarya su wai kauna su suke yin addu'a don a shayar da mutane fayas kuna a shayar kuma da mutanen wai aluna su ne suke roƙon Allah don Allah ya fitar da nabatul arji fatan bitulahumul ardu ƙasa ta dinga fitar da tsirrai wai da una su ne suke addu'a fai da fa'allahu anwa albala'i nau'in bala'i Allah ya ɗauke musu, walakin Allah zul fadali nasi kulluhum. Allah, Ubangiji, zul fadali, babucin fadala ne Allah nasi, kulluhum duwai na ma'aikatan Allah ne, su yanzu da Allah suwaye suke yin in aka zo ana rikici a gwamnatin tarayya, waye ke cewa, waye ke nema? majalisan koli ko ba su ba ne su a yi majalisan kolin amma akwai zababbu aiko an zabe su an kai su da su kuma in aka ce a to a in aka ce e su da maganarsa Allah yake yarda komi in an yarda wayannan akwai wanda ake ja da su su ja amma wayannan duk abin da suka shirya Allah yana tafiyar da tsarin yadda Allah yake yi ba irin namu bane nan akwai waɗansu abubuwa amma dai siffan mai garin shine ake ganin ya fi kowa kowa ƙarƙashinsa ne amma ana neman waɗansu abubuwa tare da shi Allah ke awalan bil ijadi kaga kowa zai gane fadlullahi bil ijadi wa sani fadlullahi bid difai samuwan an samar da kai ijadan kenan difa'an an tunkuɗe maka bala'i halin da kake ciki ko ya kufu zulma azalima su suke kame zalunci mai zalunci imma ba'aduhum bi ba'adin ko shashin su da shashi aw bi salihina ko da mutanen kirki wasbik alaihim gaira zalika ana rinar masu wanda ba haka ba min sawabi ni'amihi na daga ladan ni'masa a zahiratu wal banintu zahiri da badini wa fi ara'isul bayan inda qauli ta'ala fadan Ubangiji, laƙada haza Allah misaƙa bani Isra'ila, wa ba suna minhum isna ashara na ƙiba, kaga na ƙibu. To, inna Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji, iza ara da amran aziman min umuri rububiyyati. Idan Ubangiji yana son ya zartar da wani al'amari mai girma na daga al'amarin Ubangiji, biye da ibadihi yana ba wa bayansa ne a hannun bayi ne wa biladihi da garin da bayin suke mawdi'ahu ala audiyaihi a ina yake ajewa kujeran abin hannun waliyan Allah ne hmm? eh liyaqumu bihi su kuma sai su tashi su aiwatar ala wafaqi muradihi yanda Allah yake nufin haka da su ba za su saba ba majratan li ba'fil khalqi wani ya bat min takasirihim akwai majira na raunin halitta amma akwai niyaba min takasiri min na takaitawansu fa idza haraju min zalika idan sun fito min zalika bi na'utiridan sun fito da siffan yarda ko fil ubudiyati na cikin na na na, na ubudiya sahalallahu zalika Allah zai sahale musu wannan ba da hu alal ammati bayan wannan akan ammawa li'annal ammata domin ammawa khuliqu bin uti ba'fi an halice su da siffa ne na rauni wa khalaqal awliyaihi Allah ya halicci waliyansa bin util quwwati su kuma da siffa na ƙarfi a gaiba wa fi kulli ummatin cikin kowace al'umma halakallahu a ƙawaman Allah ya halicci waɗansu mutane min aimatul ma'arifi daga cikin shugabanni na ma'arifa alkawashifi wanda suke kallo limawazi nazarihi suna kallon abin da Allah yake so wata hamulu bala'i kuma suke ɗauke dukkan nauyin bala'i za su ɗauka su gani kuma su ɗauka wahumun nuqaba'u to wayannan su ne nuqaba'u eh kaga yadda abun yake kaga sadu sayidu talatu zubairu abubuwa ta bin jarrah abdurrahman bin aufin mutum ɗaya yake ƙarawa su ne guda bakwai saboda mutum ɗaya can akwai wanda ake kira autadu su ne abubakar umaru usmanu aliyu su ake kira autadu watu su ne ginshiki wannan nan da wannan da wannan da wannan wanda suke rike da shi shine sayyidina rasulullahi haka abin yake fa haka abin yake eh su ake kira watadu shi yasa qur'ani zaka ga murabba'i ne duk tafin Allah murabba'i ne attaura injila zabura wayannan duk abun da ake maka ishara waye ya zo da su to annabi muhammadin in ka ce annabi musa ne na'ibin annabi muhammadin in ka ce annabi isa ne na'ibin annabi muhammadin in ka duk abin da ka faɗa na'ib an turo rasulu rasulullahi ne to wayannan kaga mutane arba'in din nan kaga wannan naqiban da ake magana akwai mutane arba'in wannan mutane arba'in din su ne adadin mutanen da suka zauna a gidan arkam bin arkam su arba'in dina sai dina umaru shi ne cikon na arba'in ne ba ka ahalin wabin nan kenan ku su dai su arba'in ne to wayin nan akwai sunansu sannan daga su sai mutane kaga bakwai dinnan sun haɗu da bakwai ɗaya yana cikin bakwai ya zama goma to bakwai ɗin aka cire saboda wancan guda hudu suna nan saboda duk wa'innan yawanci kowane guri sai ka samu abubakar da umaru da usmanu suna suna lidin ɗinsu ko'ina sai ka samu abubakar da umaru da usman suna lidin saboda ana lura da farkon musulunci wannan sayyidina umaru yana daga cikin shi sai da aka yi shekara shida ma tukuna ya musulunta da annabta to sai aka zo badar ɗari uku nan su ne su ne adadin mutanen jaluta su ne kuma ɗari uku ne to haka ruhinsu abubuwan da suka kwaso to da su Allah yake tasarrufa da ruhin kaga ɗari uku ɗari kaza arba'in kaza bakwai har ya zamo israfi da israfi mika'ilu jibrilu mika'ilu mika'ilu azara'ilu kaga su ba mutane ba ne kaga in ka lura in ka ɗauka ka duba sai ka ga duk mutanen an ba su wannan siffar ne Allah taimake mu ka fahimtar da mu wamu nukaba'u su ne nukaba'u wal budala'u da budala'u su ne guda bakwai dinna na'am wa nujaba'u da nujaba'u su ne guda arba'in wa'aut ko sai aka ce wa'auliya'u da wali ba su da adadi wa asfiya'u da asfiyawo ba su da adadi watikiyawo da ma tsoron Allah ba su da adadi wal muqarrabuna ba su da adadi wal arifuna ba su da adadi wal muwahhiduna ba su da adadi was siddiquna ba su da adadi was shuhada ba su da adadi was salihuna ba su da adadi wal ahyar ba su da adadi wal abrar ba su da adadi amma wancan suna da adadi saboda kowa yana tafiya ne sai ka kawo label din sai kai promoting sai ka shiga cikin gidan da aka saka saboda akwai waliye masu adadi akwai waliyan da ba su da adadi eh ba su da adadi ko kaɗan to wayannan kaga wa ra'isuhum shugabansu algausu shine shine ke kujerar israfilun nan amma ba za a faɗa ma haka ba amma abin da za ce kenan wa ra'isun algausu shine alqulubu wa aimatuhum mutanensa muktaruna an zaba masa su wa yarfanihim as-sayyahuna ka gani masanansu sune sayyahuna saba sune sadu sayyidu dalhatu zubairu abubuwa da tabin jarrah wayanda suke kewaye da shi wani ƙaba'uhun kaga an dawo da su ashara kaga sun cika goma kenan kaga asharan bashiri na biljannati wani jaba'uhun zaɓaɓɓun arba'una kaga su ne na gidan arkam bin arkam wuhula fa'uhun saba'un halifinsu su ne guda saba'i wa umarna'uhun aminansu salasimi'atun su ne umana'u amintattu da aka ajiye wanda a cikinsu bayan su ne ake ɗauko wasu kullu wahidin minhum kulika ala suratun nabi kowane ɗaya an halicci shine suran annabi wasiratu rasuli kuma sirar sairin ta annabi ne wa qalbul malaki amma zuciyan ta mala'iku ne la ya'rifuhum illa mislahum ba wanda ya san su sai irin su su suka san juna wa hum la ya'rifu haqiqatum wayannan ba wanda ya san haqiqan su illa Allah sai Allah qala Allah ta'ala ubangiji ya ce auliyai bifana'i waliyena suna farfajiyana la ya'rifuhum ahadun siwayi ba wanda ya san su sai ni Ina ganin an gane. To, za mu tsaya nan. Don na shiga zan koma zai sake dawo da martabobin ne ga baki daya. Allah ya gane da mu, ya fahimtar da mu, ya sa mu so su, ya sa mu zama irinsu. Innahu qadirun mujibun اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق أن يسر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره لازم صلاة تملا الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدن بعدد ما في علمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين